yake nuna mana kan hanya yadda za mu bi to mun gode Allah ubangiji da ya ba mu irin waɗannan jagorori domin wannan jagoranci ba karaman jagoranci ba ne ba kuma jagoranci ne wanda yake mai duhu ba tare da malamin da yake gabatar da magana a nan to in har an ce irin jagoranci irin wanda yake magana na waɗannan mutane to Allah ya kiyaye Allah ubangiji ya raba masa da jagoranci da zaka ce annabi bai ba shi da imani ko da Allah ya aiko masa da wa'azi tukunna sannan ma ya zan menene alqur'ani ko menene imani a'udhu billahi Allah ubangiji ya tsare mu da irin wannan kalmomi ba tare da ɓata lokaci ba da godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala sai ke gayyatar Sheikh Yuzo ya gabatar mana da wannan majalisi ne albarka Allah ubangiji da ba mu albarka wannan al'amari albarka ce ba rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah
abokan nan da dawo da shi nan a nan ne shi ne ai ma malam wani ya mai guri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم إخواني إخوة الإيمان أحييكم جميعا بتحية وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالبركة وطيبة ألا هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كما يدعى malaminmu da ya gabata ya gode wa Allah mu ma muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan gari wanda kuma wannan gari alhamdulillah ba za mu iya kasancewa bako a wannan gari ba domin idan aka bi diddigin tarihi wanda ya zo ya kafa wannan gari a mu ya taso ya zo ya kafa wannan gari din wanda malaman tarihi sun rubuta kuma iyaye da kakanni an sani gwani muktar to saboda haka ba muna zaune a garin na a matsayin baki ba ne mun shigo gari ne a matsayin yan gari saboda haka muke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yammaci na ranar uku ga watan rabiul awwal hijira ta ma'aiki alaihi salatu wa salam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar karkashin gayyatar wannan bawan Allah wanda ya ɗauki watanni da dama muna ta waya da shi a kan lalle ne ne ƙoƙari a karo na farko in ziyarci wannan gari a barka shi ne sayyidi babu bashir wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama muke amfani da lokacin da muke da shi muka taso daga kaduna muka yi zango a wannan waje domin haka muna gode wa Allah kuma muna gode wa shi wannan bawan Allah wanda shi ne sanadiyar shigowar mu karo na farko a wannan gari duk da kasancewa garinmu ne mu ba baki ba ne a garin alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan batun mawdu'i da shi ya ba mu cewa za mu yi bayani a kan tasawuf wato tsofanci a lokaci guda kuma za mu yi bayani a kan biddun tasawuf shi ne wahabiyya waɗannan mawdu'ai guda biyun nan kowanne daga cikin mawdu'i ne mai zaman kansa wanda kuma yana da bukatar lokaci isasshe musamman mawdu'i da ya shafi tasawuf domin idan kace za ka yi magana akan sufanci shin za ka yi bayani akan sufanci a matsayin shi na ilimi fannin ilimi mai dauke da babi babi fasali fasali matsala matsala ne akan wannan za ka yi bayani au ko kuma za ka yi bayani akan sufanci a tarihin musulunci ne a wannan ne za ka yi bayani ko kuma za ka yi bayani akan tarazu da tarihi na su- sufaye ne au ko kuma za ka yi bayani ne akan tarihin zuhudi da gudunmuwar da sufaye suka bayar wajen wallafa littattafai ya da musulunci da'awa jihadi kafa daularin musulunci kaga kenan sufaye ko sufanci wani maudu'i ne wanda yake da fa'in gaske to domin haka za mu yi kokari a kowanne mu dan cancan ko mu takaita saboda ganin irin yanayin da muke ciki kuma ba maulidi ba ne wanda aka shirya wanda za a kwana sufanci a tasawuf asali ba wani abu ba ne wanda ake magana shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko ake magana shan usman dan fojiyo shekaru ɗari biyu da suka wuce ko shan ahmad tijjani radiyallahu ta'ala an kuma au makamantan wannan idan ana magana akan sufanci ana batu ne wanda yake tun tun lokacin da aka fara annabta tun lokacin da aka fara annabta tufanci ake tafiya tare da shi har ya iso wannan lokaci din domin tufanci a tasawuf yana da afuwa tsauri daban-daban marhala daban-daban har zuwa lokacin da ya zo aka san shi da sunan a tasawuf wato tufanci domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin Qur'ani cewa akwai ibadu na gaɓoɓi wanda muke yi kamar ka yi karatun Qur'ani a harshe kamar ka yi sujjada da goshinka ko ka yi ruku'i da hannayenka da gwiwoyinka akwai ibadu na gaɓoɓi sannan kuma akwai ibadu na zuci na zuci to ibadun nan na gaɓoɓi ba sa tasiri sai idan an samu ibadu na zuci to domin haka ne Allah subhanahu wata'ala yake magana akan cike ibadu na zuciya wajen cike ibadun zuciya to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa kad aflaha man tazakka wa zakara kuma rabbihi fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أنا الله سبحانه وتعالى يا أنبتي تزكية يد ذاك تلك كزوت يركا كشكي إبادو دا أيوكا نزوت يا دمي domin idan wannan bai samu ba sauran ibadun da kake aikatawa a gaɓoɓin jikinka ba sa ma tasiri ba sa karbuwa misali kai ne kake yin sallah kana karatun Qur'ani da harshenka amma zuciyarka na kasuwa ko zuciyarka na tare da iyalinka ko tare da wani iba wani abokinka ko tare da wani wata harka daga cikin harkokinka daga daidai wannan lokaci harshenka hannayenka gwiwoyinka kafafunka su ne suke yin sallah amma zuciyarka na yawo na harkoki daban to irin wannan nau'in sallah da kake yi baya maka tasiri domin haka ne Allah subhanahu wata'ala yace yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hada hana al fahsha da munkari mu kuma muna yin sallah amma ba mu daina al fahsha da munkari ba to matsalar mu shine ba mu gano inda matsalar take ba ba mu daidaita zukatanmu da gaɓoɓinmu sun tafi a kan ibada ba yadda kake yin sallah ka yi sujjada a goshinka ya kasance zuciyarka ma sujjada zuciyar ta yi in ka yi ruku'i da gwiwoyinka da kuma hannayenka zuciya ma ya yi ruku yana nan tare da wannan ruku'i daga bisani yadda kake yin sallah da gaɓoɓinka to haka nan kake yin sallah da zuciyarka zuciyarka ba inda ya tafi baya kasuwa baya gida baya tare da abokananka baya tare da duk wasu harkokinka yana tare da karatun qur'ani da harshenka ke karantawa na tare da ruku'in da kai na tare da sujadar da kai to anan ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar zai zo ya maka aiki ya zamanto sallar da kake yi ta hana ka alfasha ta hana ka munkari to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace qad aflaha man tazakka wanda ya yi taskiyar zuciyarsa domin ibadun da ke yi da gaɓoɓi ibadun su kasance a gaɓoɓin da zukatan gaba ɗaya to wannan shi ne ya rabauta to kaga kenan wanda bai tsarkaka zuciyarsa ya daidaita zuciyar da gaɓoɓin shi gaba ɗaya ba fa yana ibadu ne haka kawai da gaɓoɓin zuciya na wasu harkokinsa to wannan kenan bai rabanta ba to wannan tafkiyar da wanda ita ne tukuna ibadun da kake yi za su maka tasiri za su maka tasiri a gangan jikinka kuma ibadun za su karɓa wannan tafkiyar to ita ce ake nufi da ilmu tasawuf ita ce ake nufi da sufanci kaga kenan qur'ani ya ambaci tasawuf sufanci da wanne suna da suna suna na taskiya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla sai ya ambaci kuma hanyoyin da za a bi a tsarkaka zukata su daidaita da gaɓoɓi duk ibadar da ake yi ibadar ana yin ta da gaɓoɓin da zuciya a haɗe ba da gaɓoɓi kaɗai ba to shine sai yace wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa yawan ambaton sunan ubangiji yawan zikiri shine hanyar da zaka bi zuciyarka ta haɗu da sauran gaɓoɓi su zamanto a guda su yi ibada tare ba gaɓoɓin yanci na ibada zuciya na wani waje daban ba kuma yanzu ya ce fasalla ya ambaci sallah sallah a nan ita ce ibadar da ta fi girma sai aka ambace ta ma'ana yawaita ambaton Allah a harshen ka yawaita yin zikiri da kuma kula da ibadun da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta maka su din to ta su ne zaka samu daidaita zuciyarka da gaɓoɓinka su kasance akan ibada shi yasa da yake kad aflaha man tazakka sai ce wa zakara kuma rabbih fa sallah sai ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ku waɗanda ku waɗanda kuke ibadu da gaɓoɓin jikinku ba tare da taskiya ko haɗa ibadun da zuciya ba to zuciyar duniya na da dama ya shigo ciki saboda haka kuke fifita rayuwar duniya amma wanda ya tsarkaka zuciyarsa ya daidaita zuciyar da gaɓoɓinsa ta hanyar yawaita ambaton Allah ta yawaita hanyar yawaita ibadu musamman sallah to wannan son duniya baya iya shigowa ya tsallako ya shiga cikin zuciyarsa shi sai ce bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa su kuma waɗanda suka samu taskiyan daidaita zukatansu da gaɓoɓinsu su a wajen su lahira khairu ita ce ta alkhairi wa abqa ita ce ta ci wanzuwa saboda haka akan neman lahira suke hankalinsa yana kan lahira kaga kenan ana Allah subhanahu wataala ya raba mana mutane guda biyu akwai ahlu taskiya su wannan sune wal akhiratu khairun wa abqa akwai kuma waɗanda suke ahlu duniya wanda su ba sa tare da taskiya sufancin suna tare da duniyar su ce saboda rashin taskiya duniya ta shigo zukatansu ban su ufiruna hayata duniya to Allah da ya kasa mutane zuwa kashi biyun nan sai ce inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa batun taskiyan da yayi tsarkaka zuciya da daidaita zuciya da gaɓoɓi gaba ɗaya ba wani abu ne sabo a shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba wani abu ne sabo ba inna hadha la fi suhufil ula a littattafai na farko waɗanda aka saukar gabanni a saukar da qur'ani annabawa na farko farko gabanni a sauka a aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wannan batu a wajen su suhufi ibrahim wa musa daga cikin su littattafan da aka saukar wa annabi ibrahim da kuma annabi musa alaihi salam kaga kenan cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala da yayi bayani akan taskiya wanda taskiya wasa'ili shi yawan ambaton Allah da kula da ibadu wanda yawan ambaton Allah da kula da ibadu su ne waɗanda ake kiran su a istilahin sufaye da suna tsarika sai yazo yace inna hadha la fi suhufil ula sai ce suhufi ibrahim wa musa domin abin ba abu ne wanda a wannan shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallama kadai abin yazo ba hatta a shari'an annabawa waɗanda suka shuɗe da manzanni waɗanda suka shuɗe wata nan ne za ka gane cewa batun taskiya da tasawufi ba wani abu ne sabo wanda ake maganarsa da shekara ɗari ko shekara ɗari biyu ko ga wannan al'umma ba a'a batu ne hatta al'ummomin annabawa da manzanni waɗanda suka shuɗe akwai wannan batu a wajensu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta bayanin wannan batu na taskiya cikin ƙwa'ani ayoyi daban-daban Allah subhanahu ta'ala ya rantse da wasu abubuwa daban-daban wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa nahari idza jallaha wa layli idza yakshaha wa samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha anan Allah subhanahu wa ta'ala da ta aflaha man zakkaha batun wancan ne kad aflaha man tazakka wa kad khaba man dassaha batun wancan ayoyin da muka karanta ne bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ba wani batu bane sabo haka Allah yayi ta batun wannan taskiyan a ayoyin Qur'ani da yawa misali bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى أو تصدى وما عليك ألا يزكى هكا الله سبحانه وتعالى يكشف ولكن الله يزكي من يشاء ayoyi da yawa da suka zo a cikin Qur'ani wanda suke magana akan yuzakki ya tazakka ya zakka zakkaha ya tazakka irin waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna magana akan tafkiya wannan tafkiyan shine abin da ake nufi da sufanci a yau haka na Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani kasancewar komai da kowa ya zamanto mabukaci a wajen shi shi ne wanda ake cewa alfakuru kenan wannan fakurun da Allah ya yi magana a kansa shi ne layi tsofanci Allah ya kawo batun a cikin Qur'ani ayoyi da dama muhimmai daga cikin su للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم عرفوا آيوين da suka zo daga baya haka Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah haka Allah subhanahu wataala yake cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yusabuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ayoyin nan da Allah ya ambaci al fuqara الفقراء waɗanda a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ake kiran su al-fuqara to su ne a yau kuma ake kiran su sufaye domin haka ne har zuwa wannan zamani da za ka samu wani littafi ko wani fannin ilimi wanda za ka zo a yi ma bayani akan fakuru da fukara'u ba sai ka zo cikin fannin ilimi sufanci tukuna har ake wallafa littattafan kufanci da wannan suna abin nan fakuru ko kuma alfukara domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya kufanta waɗanda ya kira su alfukara a cikin Qur'ani a yau ba za ka taɓa samun waɗannan sifofi ba a ko'ina sai ka zo gun waɗanda a yau ake kiransu sufaye za ka samu waɗannan sifofi misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina uhsiru fi sabilillahi wanda suka tsare kansu ba sa zuwa ko ina saboda su yi aikin Allah karantar da Qur'ani ba da ilimi kyauta kuma ba a biyan su wannan ba za ka samu ba a yau sai ka zo dawiyoyi ka zo gun sufaye za ka samu wannan sifa allazina usiru fi sabilillahi haka Allah da yake la yastati'una darban fil ardi wanda ba sa iya fatauci tafiye tafiyen fatauci domin yana kawo musu cikas yana bata musu lokaci ba za su samu su karantar ba ba za su samu su yi ibada ba ba za su samu su karantar da qur'ani ba saboda haka suka hana kansu fatauci da neman kuɗi ba don komai ba saboda maslahar addini da bauta wa Allah da maslahar al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam domin dukkan mu idan muka muka dau jari muka koma kasuwa suwaye za su karantar da Qur'ani suwaye za su zo su karba da ilimi in aka rasa masu ba da ilimi masu karantar da Qur'ani to a wannan lokaci kuma al'umma sai su lalace saboda haka su suka hana kansu fatauci da kasuwa domin su zauna su karantar da Qur'ani su yi wa al'ummar manzo Allah hidima su ba da ilimi shine la yastati'una darban fil ardi a ina za ka samu wannan a yau sai ka zo zawiyoyi ka zo cikin sufaye la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum yahsabuhum jahilu azniya'a min at-ta'affuf sannan wanda ya jahilci halinsu zai zaci cewa su dinnan mawadata ne saboda kane kai ba san su da jin gidajen masu kuɗi ba a tajirai ba san su da jin gidajen 'yan siyasa ko chairman ko kwamishina ko ssg ko gwamna ba san su da wannan ba sun kame kai ba sa roƙon kowa komai domin haka za ka zaci cewa su mawadata ne su wane ne za ka samu a wannan zamani suke da wannan sifofi in ba bayan allah da yau muke kiransu sufaye ba har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ta'rifuhum bi simahu a alamar a alamar su ne zaka gane cewa waɗannan mabukata ne waɗannan talakawa ne ba wai zaka san talaucin su ba ta hanyar roƙo da bin gidajen masu kuɗi da bin gidajen yan siyasa wannan ba halin su bane shi yasa yake ta'rifuhum bi simahu sai ce la yasaluna an-nas ilhafa ba sa roƙon ba sa roƙon mutane su idan bukatun su ya tashi Allah suke roƙo ilhafan ana cewa ana cewa ilhafa ana cewa ilhaha Lugogi guda biyu ne duk kuna ba da ma'ana guda biyu shine roƙo da nacewa misali ka zo ka roƙi mutum ya ce ana ba da sa'a sannu sai ka kewaya kuma ka zo ka tsaya shi ya ɗauka kaka shi a ai kana nan a tsaye in ya wai waye ya gan ka a tsaye a na ce ana ba da sa'a fa ka ɗan kewaya ka ɗan ka zo kuma ya wai waye ya kanka irin wannan shi ne ake cewa ana cewa laha ana cewa alaha rubai ana cewa laha sulasu shi ne anan ya kawo da ɗaya daga cikin lugogin guda biyu shi ne malaman tafsiri suka ce la yasaluna nas ilhafa to sun ba ta roƙon mutane roƙo haka normal ma balle su roƙi mutane da roƙo mai naci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zo ya faɗi wata sifar su wanda ba kowa ne zai iya ganewa ba yace alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan saboda wannan alladina badali na alladina na farko ko bayani shi kuma yace lil fuqara'i alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya ya sifanta su da talauci sannan kuma ya sifanta su da kyauta me wannan yake nunawa su sun zamanto talakawa ne ba na rashin abin bane komin yawan abu in ya zo gunsu ba za su bari ya zauna a kira su mawadata ba za su tarwatsar za su raba wannan sifa ce daga cikin sifofin sufaye har zuwa wannan zamani dai da suna tara abin da yake zuwa musu na duniya to da za zama to manya-manyan masu kuɗi amma wani su za ka masa naira miliyan ɗaya wallahi tallahi naira dubu goma ba zai kwana a gidansa ba zai raba a daidai lokaci guda su al-fuqara ne su kuma alladina yunfiquna amwalahum ne bil-layli wan nahari sirran wa alaniya wanda wannan sifa ce shahararriya daga cikin sifofin su waɗannan sifofi ɗaya ce daga cikin ayoyi da suke magana akan al-faqru da al-fuqara wanda muka fito da sifofin ba za mu samu waɗannan sifofi ba sai a gun waɗanda a yau ake kiransu da suna sufaye to domin haka ne ayoyi da suka zo suna magana akan fakon kamar wannan aya kamar in fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim la yawnasu asul fuqara ila Allah al-faqr din fanni ne na tasawuf wanda ɗaya ne daga cikin sunayensa haka nan Allah subhanahu ta'ala a cikin Qur'ani yayi batun ibada bauta wa Allah sannan bauta wa Allah da yayi batunsa a cikin Qur'ani akwai ibada na musulmai akwai ibada na mumunai akwai ibada na muhusinai misali dan kasance dukan mu nan musulmai ne baya yiwa sallar ka da sallah ta da sallar kowa iri ɗaya ne ba haka ba akwai wanda yake musulmi ne ba shi da imani akwai wanda yake musulmi ne kuma yana da imani akwai wanda yake musulmi ne mumini ne musini ne to domin haka ne aka zo aka kasa ibada din zuwa kashi daban-daban guda uku akwai iba akwai ibada akwai ubudiyya akwai kuma ubuda to Allah da yayi magana akan ubudiyya cikin Qur'ani to ubudiyya din to shi shi ake nufi kun san shi a yau domin Allah yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa balillaha fa'bud balillaha fa'bud kaga akwai wuraren da Allah yake ya ya ya yuhan nasu ubudu rabbakum wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a ubudu rabbakum wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a Allah ta'budu illa iyyahu wannan ibada ce da yake magana tsurar ibada amma da yake iyyaka na'budu wannan da kuma balillah fa'bud wannan yana magana akan ubudiyya ne to ubudiyya shine ka bauta wa Allah gaɓoɓinka yana haɗe da zuciyarka ba gaɓoɓinka kura ne suke wannan ibada ba in kana karatun ƙur'ani zuciyarka na tunani wannan kana yin ibada ne ba ubudiyya kake yi ba in ka kai ubudiyya ba zai yiwu kana karatun ƙur'ani da harshenka kuma ka tuna wani ko zuciyarka ta tuna wasu harkoki ba to wannan ubudiyya iyyaka na'budu da kuma balillaha fa'bud wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin waɗannan su ne waɗanda ake cewa ubudiyya wanda har ibnu taymiya ya wallafa littafi na sufanci da wannan suna kitabul ubudiyya wanda wannan littafi risala ce ta zo cikin majmu'ul fatawansa sannan kuma an ware kitabul ubudiyya an buga shi daban wanda cikin kitabul ubudiyya wanda ibnu taymiya ya wallafa babu wani abin da kake bukata waɗanda muke tabbatunsa ko ake ta rigima da wahabiyawa a wannan zamani a kan subanci in ka duba wannan littafi za ka ga wannan abin hatta abin da muke kiran shi alfana za ka gani a cikin wannan littafi haka na fakurin da muka yi magana a kansa a baya cewa ana kiran tasawufi fakuru ana kiran sufaye al-fuqara'u to wannan ma ibnu taymiya ya rubuta littafi risalatul fuqara'i wa sufiyya ana cewa al-fuqara'u wa sufiyya ya wallafa littafi akan wannan shi ma a ciki babu wani abu daga cikin abubuwan da ake rigima da waɗanda suke cewa shi suke bi a wannan zamani akan tasawufa sai yayi bayanin abin cikin risalatul fuqara'i wa sufiyya hatta fana'u wanda inda lokaci a ƙarshe za mu zo mu yi bayani a kansa kenan a taƙaice wa'ani yana kiran sufanci da taskiya yana kiran sufanci da fakuru kufaye da fukara Qur'ani kuma yana kiran sufanci da ubudiyya ubudiyya iyyaka na'budu wa iyyaka fa'bud sannan kuma Qur'ani yana kiran sufanci da ihsani ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب والله يحب الموحدين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم موحدون هكذا منذ صلى الله عليه وسلم da aka tambaye shi akan al-insan sai shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa idan takun tarahu fa innahu yaraka ya fassara al-insan din da ubudiyya shi ma kaga kenan yadda qur'ani ya ambaci tasawufi da suna al-insan inna allaha ma alladhina taqaw alladhina hum muqinun thumma taqaw amun thumma taqaw ahsanu wallahu yuhibbul muqinin haka manzo shi al-insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu sannan kuma daga bayan waɗannan sunaye taskiya ubudiyya fakuru taskiya ubudiyya fakuru ihsan da ya zo na sufanci sai daga baya aka zo ana ambatan sufanci da suna zuhudu zuhudu to lokacin da aka fara ambatan sufanci da suna zuhudu shine zamanin tabi'ai zamanin tabi'ai wanda littafi na farko wanda aka wallafa a duniya alal itlaq littafi na farko da aka fara wallafawa a duniya littafin sufanci ne shine kitabu zuhuri na abdullahi bin mubarak wannan shine littafi ma a duniya wanda aka fara wallafawa gaba ɗaya ma saboda daɗin ba a wallafa littafi ilmi haddace shi ake aka wannan kitabu zuhuri na abdullahi bin mubarak ya riga muwaffa malik ma sai da aka wallafa shi kuma aka wallafa muwaffa malik wanda yake shahararre na hadisi na imamu malik kenan da shi abdullahi bin mubarak shi ne ma ya fara wallafa littafi sannan kuma littafin da ya wallafa shi ne kitabun zuhudi littafin yana bayani akan zuhudu zuhudun har ila wannan zamanin kana neman bayani akan zuhudu ba za ka samu ba ya ka zo cikin littattafan sufanci misali ka duba manazilu sa'iri na abu isma'il harawi za ka ga akwai manzilatu zuhudi a ciki ka duba sharhin wannan littafin na ibnu qayyim jawziyya shine madarijus saliki shi ma ka duba za ka ga akwai manzilatu zuhudi a ciki yayi sharhin littafin manazilu sa'iri da ya gabata sannan kuma haka ka duba ar-risalatul kushairiyya na abu kasim kusheri za ka ga akwai babu zuhudi a ciki haka duk littattafan sufanci a nan ne za ka samu babi ko fasali ko manzila na zuhudu daga ciki to littafi na farko a duniya da aka wallafa shine kitabun zuhudi na abdullahi bin mubarak daga baya aka yi ta rubuta littattafan sufanci amma da sunan zuhudu da sunan zuhudu misali akwai abdullahi ahmad al-imam ahmad bin hanbal shi ma ya wallafa littafi kitabun zuhudi dan shi ya yi shi zawa'idi zawa'idin zuhudun imam ahmad bin hanbal kamar yadda ya yi wa musnadin shi zawa'idi ana cewa zuhudu al-imam ahmad bin hanbal ana cewa zuhud abdullahi bin imam ahmad bin hanbal ma'ana akwai kitabun zuhudi na imam ahmad akwai kitabun zuhudi na dan shi abdullahi kitabun zuhudi na dan shi abdullahi din zawa'idi ne na littafin mahaifin shi akwai kuma kitabu zuhudi wanda al-imam al-baihaqi shahararren malamin hadisi ya wallafa ya wallafa kitabu zuhudi al-kabir babba ya wallafa kitabu zuhudi al-saghir karami a ciki ya yi bayanin maganganun da malaman suka yi akan tsufanci wani ya ce tsufanci kaza ne wani ya ce tsufanci kaza ne haka nan shahararren malamin hadisi sufi shi abu nu'aym al-asbahani shi ma ya wallafa kitabu zuhudi sannan haka nan malamai da yawa sun wallafa littattafai da wannan suna har zuwa zamanin da aka zo zamanin dawwana littattafan hadisi imam bukhari in ka duba littafin shi sahih bukhari zaka ga kitabu zuhudi wa riqaq zaka ga ka shiga ga sahih muslim na imam muslim zaka ga kitabu zuhudi wa riqaq saboda ana cewa ar-raqaiq ana cewa ar-riqaq duk abu guda ɗaya ne haka ne ka duba sunan abi dawud haka ne ka duba sunan ibn maja littattafan hadisi zaka ga akwai babu zuhudi a ciki to wannan zuhudu ba komai suke nufi da shi ba sai ta tsawo shi suke nufi kaga kenan kana da taskiya kana da faqru kana da ubudiyya kana da ibsani kana da zuhudu duk waɗannan sunaye ne waɗanda ake kiran sufanci da su har zuwa zamanin da aka zo aka fara wallafa littafi da sunan tasawwufin wato sufanci to kenan a takaice a nan sufanci a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama har zuwa zamanin tabi'ai to idan aka zo batun shi sufancin ilimin nan na sufanci ne yake karantawa to ilimin sufanci ilimi ne ba ilimin da ya kai shi faɗi domin haka ne fannonin ilimi daban-daban guda ashirin da hudu ne a karkashin ilimin sufanci guda ɗaya domin haka na ce muku ba zai yi a wannan zaman a ce a yi bayani akan sufanci gaba ɗaya ba misali akwai abubuwan da muka faɗan nan na baya duka kowanne ne zaman kansa ne shi ilimin sufanci haka akwai abubuwan da ba mu ambata ba abubuwan sun kai daban-daban guda ashirin da hudu kowanne ɗaya wani fanni ne mai zaman kansa cikin ilimin sufanci amma dukansu gaba ɗaya suna komawa ƙarƙashin waɗannan abubuwa za su koma ƙarƙashin a ubudiyya ita ce farko na biyu taskiya na uku zuhudu na hudu ma'arifa na biyar kuma hakika waɗannan abubuwa guda biyar duk wannan fannonin ilimin sufancin duk inda ka juyo kowannen su ko ɗaya ya shigo jikin ya shigo jikin ubudiyya ko taskiya ko zuhudu ko ma'arifa ko hakika su ne tushen su gaba ɗaya to idan ka fahimci wannan taskiya mun riga mun yi bayani a kansa shine hanyoyin da za ka bi ka tsarkaka zukatanka zuciyarka ya zama to ɗaya ne da gangan jikinka ka zama to mumini saboda duk lokacin da zuciyarka ya tafi wani gu daban gangan jikinka ya tafi wani gu daban kai munafiki ne saboda kana cewa kana bauta wa Allah ka ɗauki mushe ka ba wa Allah ka ɗau kuma rayayye ka ba wa kanka saboda shi gangan jiki mushe ne ko a raye ke mushe ne domin haka ne ruhi ko yaushe akwai shi amma gangan jiki in ya mutu binne shi za a yi ruhi suna aiki da zuciya zuciyan da suke aiki da ruhi to kai ka bawa harkokinka gangan jikinka kuma sai ka zo ka bawa a Allah kake ibada da shi kana ibada babu nasibi babu rabon zuciyarka daga cikin ibadun da kake yi domin haka idan baka samu taskiya ba kana ibadu ne kawai da gangan jikinka ibadun da kake babu zuciya a ciki kana sallah amma zuciyarka yana kasuwa yana ciniki ko kana bin wani da kake bi bashi ko yake bin ka bashi ko kana tunanin matarka ko kana tunanin yaranka a zuciya kuma ga yi gaɓoɓinka suna sallar azhar ko suna sallar lafa to shine taskiya kenan sannan kuma a ubudiyya rububiyya shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala ibadar da zukata zukata da gaɓoɓi ko kuma ka ce ibada wacce ta cike sharuɗin karɓanta sannan zuhudu kuma ka cire komai da kowa a zuciyarka sai Allah tsantsani a zuciyarka sannan kuma marifa kuma ka san sirrukan Allah wanda ya ɓoyewa waɗanda ba su san shi ba kai ka san waɗannan shubuhuka sannan kuma hakika kuma ka san makomar komai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu waɗannan abubuwa guda biyar to duk yadda ka kewaya to tasawuf da fannonin ilimi za su zo karkashin waɗannan abubuwa guda biyar ne to idan muka duba kuma ɓangaren tarihi to sufanci yadda muka bayyana a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani zamanin tabi'ai to a waɗannan zamaninnuka gaba ɗaya kowanne zamani akwai rijal akwai manya-manyan malamai tun daga zamanin sahabbai har zuwa wannan lokaci wanda su ne rijalu tasawuf domin haka ne abu nu'aym al-asbahani ya rubuta littafin shi mai suna hilyatul awliya a ciki ya kawo kulafa'ur rashidi cikin rijal na sufiya kulafa'ur rashidi gaba daya abubakar umar usman ali sannan ya kawo sahabbai sama da saba'in a cikin su har da mata sannan ya shigo cikin tabi'ai har ya shigo cikin tabi'u tabi'ina ya ambaci adadin shahararru daga sahabbai da tabi'ai da na bayansu waɗanda ake nasarta su zuwa harkar tasawuf da kufanci ya kawo adadi wanda ya tsara ɗari shida cikin littafin shi a hiyatul auliya sannan kuma wannan ya zo ya tazini a kai shi shine a ibnu jurzi ya zo ya rubuta littafi sifatu safwa wanda shi kuma a shi sai da ya ya kawo mutane dubu ɗaya da talatin da wani abu waɗanda ake nasabta su zuwa sufanci tun daga waɗanda shi abu nu'aym al-asbahani ya ambace su har zuwa kuma waɗanda bai ambace su ba su ya kawo ya ƙara sannan batun dauloli kuma waɗanda su kufaye suka kafa daula daula ta farko wanda da juhurin sufi aka kafa shi shine dau'a a daulatul abbasiyya bayan rushewa daula ta banu umayya ko a daulatul umawiyya daula ta al-abbasiyya da aka kafa akwai wani da ake ce mishi abu muslim al-khawlani wal khawlani shi wannan shine jagora ya wuce gaba aka kafa daula ta abbasiyya wanda ita ce daula ta farko wacce ta yi inkirafi da tasawuf ɗari bisa ɗari duk littattafan da na faɗa na baya na zuhuru duk an rubuta a zamanin wannan daula a daula abbasiyya ne wannan daula kuma ta zauna a cikin hijira na da shekara ɗari da talatin da wani abu har hijira na da shekara ɗari shida da wani abu wannan daula ta zauna tsawon shekara ɗari biyar wanda juhudin wannan abu muslim al-khawalani shi ne ya wuce jagora aka kafa wannan daula domin haka ne abbasiyawa suka suka musu sakayya suka yanke musu daula samaniya wanda wannan daula samaniya ita ce daula ta tasawuf khalid daula mustaqilla na sufaye ta farko wanda aka kafa a Khurafa ana ci ana kiransa a daulatu samaniya sannan bayan wannan kuma daga cikin daulolin da sufaye suka kafa a tarihin musulunci akwai a daulatu ayyubiyya shine daula ta a Salahuddin Ayyubi shine Yusuf bin Ayyub Ayyub sunan baban shi ne daula ta Salahuddin Ayyubi wanda daga cikin ayyukansa shi ne ya zo ya kwato masallacin aqsa baitul maqdis bayan turawa sun zo sun mamaye shi shi ya yaƙi turawa ya kwato masallacin baitul maqdis ana cewa a daulatul ayyubiyya akwai yar uwar wannan daula din kuma a daulatul zankiyya wanda ita ma daula ce ta tufaye sannan kuma haka duk daulolin da suka yi hudu'i kananan dauloli waɗanda suka yi hudu'i suke biyayya suke karkashin daula ta abbasiya gaba su dauloli ne na sufaye wanda haka daulolin da daga ciki akwai daulolin da suka kafu a indiya mutum na farko wanda ya shigo da musulunci indiya sufi ne ana kiran shi mahamud bin saskattin wannan mahamud bin saskattin din nan to shi ne mutum na farko da ya yaƙi indiya ya shigo da musulunci ƙasar indiya babban gunkin su wanda suke bautawa ya rusa wanda idan ka karanta al-bidaya wa nihaya na ibnu kathir ko ka duba al-kamil na ibnu athir zaka ga tarihin yadda waɗannan bayin Allah kufaye suke jihadi suka sha wahala aka yi gajintaka da jaruntaka aka shigo da musulunci kasar indiya haka daulolin da suka kafu a indiya na musulunci bayan wannan daula ta farko wanda muhammad الإمام محمود أنا أتكلم الغازي الغازي المجاهد محمود يكفى هرزوا دولة مغولية wanda daga zamanin daula magoliya ne turawan ingila suka shigo indiyan suka yi mulkin mallaka waɗannan dauloli bayan shi nan alghazi mahmudin akwai akwai a daula su ta ghalika bayan su akwai daula na alghuriya bayan daula guriya akwai dauloli mamali kananan masarauta karkashin wannan daula na al-guriya wanda duk sufaye ne suka kafa bayan wannan akwai a daulatul mafuliyya a daula na al-mafuliyya wanda daga wannan daular ne a zamanin wannan daula ne turawan mulkin mallaka suka shigo na ingila suka shigo indiya daulolin da suka kafu gaba ɗaya a indiya dauloli ne waɗanda sufaye ne suke jagororinsu sannan kuma su ne suka kafa su in ka karanta tarihi musamman a wannan malami arrahala arrahala ibn batuta ya yi bayani mai tsawo akan waɗannan dauloli da juhudin sufaye akan waɗannan dauloli din haka idan ka dawo cikin afirka afirka muna da afirka ta gabas muna da afirka ta yamma muna da afirka ta arewa waɗannan ɓangarori guda uku kuwa ba a san wani ya zo ya ba da wata gudumawa ta yada musulunci ko ta jihadi ko ta kafa daular musulunci ba sai sufaye wanda a nan afirka ta gabar an yi dauloli da dama na sufaye akwai a daulatul mahadiyya na muhammad bin abdullah bin ahmad al-mahadi daular da ake ce ake ake ce ma daulatul darawish sannan kuma akwai dauloli gabanin wannan akwai daulatul falj wanda daula ce ta musulunci kufaye ne suka kafa kuma su ne suke jagoran wannan daula din wanda ita ma wannan daula din a nan a na afirka ta gabas take haka na daulatul kaniyya gabannin a raba daula kanin da kuma daula na borno daban daula na kanin borno din da a haɗe suke kuma aka zo aka raba daula na kanin daban ya zama to daula na borno shi ma daban to daula na kanin din daula na kanin din so su ma daula ce ta kufaye a afirka ta gabas tukunan aka zo aka raba daular zuwa kashi biyu daula kanin sai daula borno suka rabu to daula borno ma bayan ɓamɓarewanta daga daula ta kanin daula ce ta sufaye waɗanda yawancinsu a wancan lokaci ɗin gajirawa ne wasu wasu kuma saboda makwabtakansu da daula ta sunufiya suka zama to sunufiyawa a zamanin shek wa umar umar koti a tijani shine ya shigo musu da tsareka ta tijaniya suka zama su tijaniya har zuwa wannan lokaci da haka nan aka duba afirka ta arewa akwai daulatul murabiti akwai daulatul muwahhidi akwai kuma daula a daulatul sunufiyya waɗannan dauloli ne shahararru akwai kuma tsohuwar daula a akwai tsofuwar daula kuma da aka kafa a can afirka ta ta arewa gabanin waɗannan dauloli ɗin shi ne ake cewa daulatul adarisa daulatul adarisa ɗin kala biyu ne akwai daulatul adarisa na yaman wannan shi ma daula ce ta sufaye akwai daulatul adarisa ta afirka ta arewa wannan ma daula ce ta ta sufaye wanda suka kafa suka yi zamani da daula abbasiya daula abbasiya da muka yi bayani na baya idan muka zo afirka ta yamma kuwa bayan daular borno da muka yi magana a kai akwai daula ta shek usman dan fojiyo wanda shek usman dan fojiyo bakadire ne wanda dan shi Muhammad Bello shi ya tabbatar da cewa shi bakadire ne cikin lissafin shi infaqul maitu sannan haka ke Usman dan Fodio kanshi cikin iya sunna wa ikhmadul bid'a lissafin ta shahararre a babi na 33 ya kawo babi na tasawuf babu babi na sufanci sannan kuma ya rubuta littattafai da yawa na sufanci haka nan dan uwan shi Abdullahi bin Fodi Abdullahi Gondo shi ma ya wallafa littattafai na sufanci har ya nazzama tasawuf din al-Imam Suyuti wanda ya kawo a cikin littafin da ya tara ilimomi daban-daban ya nazzama shi saboda haka daular shi Usman dan Fodiyo daula ce ta sufaye ta Tajiriya a Afirka ta yamma haka nan gabanin wannan daula akwai daulatu sangai daulatu sangai na Muhammad Afiya daula ce wanda ma wanda ya kafa ma wannan daula din shi sufi ne a shahararre shi ne kuma ya zamanto mufti mai ba wa daular fatawa wanda shi Muhammad Afiya shi ne wanda ya yi zamani da Imam Suyuti har ya ziyarci Imam Suyuti haka nan daga cikin waɗannan dauloli da suka kafu a Afirka ta yamma akwai daula ta Masina daula ta Masina wanda wanda ya kafa wannan daular almajiri shi Usman dan Fodiyo ne bayan daular ta kafu shi ma ya je eriyarsa eriyarsa yana nan tsakanin burkina faso da burkina faso da kuma mali a wannan tsakanin har yau akwai garin masina din to a nan ya kafa daular ta masina shi ma ba kajire ne haka nan shek umar koci shek umar koci namu basija ne wanda shi ma ya yi jihadi ya kafa daula wanda dukkan kasar mali na cikin wannan daula da wani yankin kasar senegal da da kuma wani yankin kasar burkina faso har da nijar daular shek umar kofi wanda baki dane ne wanda shi wannan bawo allah shek umar kofi ya zo ya samu ya samu dan gidan shek usman dan koji muhammad bello yana amirul mu'minin ya wuce makka ya je wa shek ghali bai a yi mishi hidiman shekara hudu ya juyo kuma ya shigo daula ta sokoto ta muhammad bin muhammad bello ya auri yar gidan muhammad bello sai muhammad bello ya ba shi umarni in ya koma kasarsa ya yi ilani jihadi ya kafa daular musulunci ya kafa daular musulunci da ba daula mai fadinta a daulolin da suka kafu a afirka ta yamma shi shan umar kofi kenan bayan kuma turawan faransa sun shigo ya yake su bayan ya yi shahada ɗansa wanda ake kira ahmad shifu wanda jika ne a wajen muhammad bello mana ɗan gidan yar muhammad bello wanda shan umar kofi ya aura to shi wani ahmad shifu yana matashi matashi shekararsa bai wuce ashirin ba mahaifin shi ya rasu amma sai da ya yaƙi turawan faransa na mulkin mallaka shekara ashirin da shida shekarar wanda shi jika ne na kabirawa kuma ɗan gidan tijaniyawa ne shi jikan kabirawa ɗan gidan tijaniyawa daga bisani turawan faransa suka zama sai ya zamanto musu hatsari suka nemi sulhu da shi da suka nemi sulhu da shi ganin ana yawan kashe musulmai saboda a rage kashe musulman shi ne ya yi sulhu da su ya dawo a kasar kakanninsa daular kenan shekhu Usman da Fodiyo a nan ya rasu wannan daular shekhu Umar Koti kenan sannan akwai daula ta daɗaɗɗiyar daula Afirka ta yamma ita ce daula ta Mali ana cewa daula ta Ghana kai daula ta Ghana wannan daular ita ma daula ce sufiya wanda murabiqun da muka ambata daulatul murabiqun shugabannin murabiqun din wanda suka kafa daular murabiqun a Afirka ta Arewa su ne suka shigo da sufanci cikin daula ta Ghana akwai kuma wata fatarar da ma daular Ghana tana hannunsu hakan akwai daula da ake kiranta daular Mali gabanin daulatu Sangayi ta kafo wannan daulatu mali din kuma ita ma daula ce ta kufaye waɗannan dukkan su a daulolin afirka ta yamma daula ta sunusiya ita ce kusan daula ta karshe afirka ta yamma wanda shi ne umar muktar wanda kuke duba dramun da aka shirya kansa umar muktar wannan ya yaƙi turawan italy kumundansu yake cewa zazzuwa zazzuwa yaƙi yaƙi tsakaninmu da umar musar yaƙi ɗari biyu da hamsin da wani abu muke tare da shi wanda umar musar nan mabiyin ɗarikar sunusiya ne ɗan gidan muhammad sunusi ɗin muhammadu mahadi shine ya ba wa umar musar ɗarikar sunusiya kuma ya bayi umarni ya zo ya yi jihadi a nan libya sai da ya shekara ashirin yana yakan turawan italy kuma ya yi yaki da yaki ɗari biyu da wani abu ya yaki da su ta inda za ka san girman aikin da wannan bawan Allah ba sunansa ya yi yakunan da manzo ya yi a rayuwarsa guda nawa ne ya yi yaki da kanshi guda goma guda guda ashirin da bakwai ko sannan kuma ya yi saraya kuma akwai arba'in da bakwai din ka haɗa nawa ga ashirin da bakwai ga arba'in da bakwai nawa zai baka eh to wannan adadin saraya da gazawad wanda aka yi manzo sun sallama yayi a zamaninsa duk da gazuwa guda ɗaya na zamanin manzo ba za ka iya hada shi da sauran gazawad ko da dubu ba wajen maziya da fadila amma muna so mu kwatanta mu ga wanne irin aiki ne wannan bawan Allah mabiyin ɗarikar sunusiya ya aikata shi kadai ya yi jagoran yaƙi daban-daban ɗari biyu da wani abu a rayuwarsa kuma shi wannan kumandan yake cewa kuma ya yi yaƙi da turawa gabanin ya yaƙi tila italy kuma na shekara ashirin wannan umar mutar ne kaɗai ke yi sannan kuma ba ma so mu tsawaita bayanin ne sannan kuma ka tambayi tarihin yaya aka yi da amirul mu'minina fahir wanda shine amirul mu'minina na ƙarshe a daular shan usman dan fojo a zamanin sa ne turawa suka shigo a zamanin sa ne turawa suka shigo 1903 ka je ka karanta tarihi ka san wani irin gumurzu tsakanin wannan amir fahir din da kuma turawa suka yi to duk waɗannan daulolin da na ambata ga na afiya wanda muka ambata ga na afirka ta ta gabas ga na afirka ta yamma ga na afirka kuma na arewa waɗannan daulolin gaba ɗaya babu daula guda ɗaya wanda salafiya ko wahabiyya suka kafa duk waɗannan su baye wasu su tijaniyawa wasu su kajirawa wasu su wasu ɗareku daban-daban wasu sunufiyawa su ne suka kafa waɗannan dauloli a ina kuke a lokacin da aka kafa waɗannan dauloli a ina kuke a lokacin da aka yada musulunci afirka ta yamma afirka ta gabas afirka ta arewa sai a yau waɗannan bayan allah sun yi wa al'umman manzo aiki da jininsu da dukiyarsu da da'awarsu da komai da komansu a yau ba sa nan shine za a zo a ce ku kafirai ne za a zo a ce ku kuma yan bidiya ne saboda ba mai kare musu masaba babu mai mayar da raddi shi ke na hamar da su kafirai yan bidiya tarihin su ya shuɗe ba aikin da suka yi to saboda haka a tarihin musulunci kan ba su da wata daula da suke da'awa cewa su suka kafa sai daular ibnu abdulwaha ita kuma wannan daula din a tambaye su shi ibnu abdulwahab ne ya kafa ko muhammad bin sa'ud ne ya kafa su binciko tarihi su zo su tabbatar da wannan wane ne a cikin su ya kafa duk wanda ya karanta tarihi ya riga ya san da cewa su alu sa'ud da suka so suka ga cewa masarautansu masarautansu wanda ta salwanta karkashin daula usmaniya ta asiya wanda sufaye mabiyan tariƙar nashkabandiya da shaziliya suka kafa wanda wannan daular ina jin mun manta ba mu ambaci sunanta ba sai ta wannan daula Usmaniyya al-Usmaniyun daula ce wanda tarihin musulunci kaf ba a taba samun daula irin ta ba a girma ba taba kuma samun daula irin ta a dadewa ba saboda yadda ta yi shekara kusan 700 a doron kasa kuma shi wanda ya kafa wannan Usman din da ake nasabta masa da wannan daula daula Usmaniyya ta Turkiyya kafitan ɗinta shine Istanbul ne yanzu wannan Istanbul ɗin kuma asalinta Constantiniya wanda ya zo a hadisin manzo cewa wasu za su zo su yi fatahin birnin Constantiniya ta Rumawa to wannan hadisi da ya zo ya tabbata cewa wasu za su zo su yi wannan fatahin aka yi fatahi na farko ya wuce fatahi na biyun kuma sai ya faɗa wa hannun Usmaniyawa wannan shi kuma Usman din da yayi fatayin birnin Rumawa da bisharar manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim shi kuma jika ne na wani sufi wanda ake ce mishi adabari al-arif billah lokacin da baban shi shi usman din ya zo ya nemi auren yar wannan sufi waliyin sai ya ce shi baya ba wa sarakuna ‘ya'yansa baban usman ɗin kenan baya ba wa sarakuna ‘ya'yansa shi kuma usman ɗin kuma usman ɗin kuma shi ya zo ya auri da ya zo ya yi mafarki ya yi wani mafarkin ban al'ajuba da ya je gaya wa waliyin sai ya ce to yanzu ne zan ɗauki ‘yata in baka saboda wajen aurar maka da ‘ya ɗin ‘yar sawa za ta haifi sarakunan musulunci waɗanda za su yi jihadi su yaɗa musulunci a duniya shekaru ɗaruruka masu yawa. Ya aurar masa, to yadda ya aurar masa da ‘yarsa, to ɗan da ta fara haifa ɗin shi ne Usman ɗin. Wanda kuma shi ake nasartawa daula Usmaniyya ta Turkiya wacce ta zauna a doron ƙasa shekara ɗari bakwai. ba wata daula da ta daɗe a duniya irin wannan daula kuma wannan daula sai da ta sai da sai sai tsara a kasashen da ke asiya gaba ɗaya ta zo ta shiga kasan turai ta mamaye ta zo afirka ta arewa ta mamaye daular kawai inda babu ita a cikin kasashen musulunci shine kawai afirka ta yamma nan ne kawai babu sai ta tsaya a masar a afirka sai mai ta tsaya a makka to saboda haka wannan usman din jika ne na wannan waliyin allah al'arif a dabali nan jikansa ne yarsa ita ce ta haife shi to daga kan wannan usman din jikokin wannan ƴaƴan wannan usman din da jikokinsa su ne suka yi ta sarauta suka yi ta jihadi suka yi ta da'awa tsawon shekara ɗari bakwai a nan a asiya da kuma afirka ta arewa da ma duniyar musulmai gaba daya wanda suka zamanto barazana ga turawan duniya suka hana turawa haka suka kare martaban kuma baitul maqdis suka kare martaban baitul maqdis to wannan duka daula ce ta usmaniya akwai daula ta usmaniya ta shi usman dan fodiyo wannan malaman tarihi suna kiranta a daulatul fodiya saboda wannan daulatul usmaniya din ta fi dadewa kuma ta fi shahara shi a ita yake so a daulatul usmaniya shekara da riba ko ta yi to ita wannan daulatul usmaniya din ta mamaye masarautar alu sa'ud ina so ba ku tarihi da kusan hakikanin gaskiya da ta mamaye masarautar alu sa'ud su kuma wannan daula usmaniyan su sufaye ne mabiya tsarikan da shikabandiya shaziliya tun da masu gabanin su kafa daular masu sufaye wannan ba wanda yake muku akan wannan tun kafin su kafa daular masu sufaye to da ta mamaye wannan masarauta to yaya za su yi su dawo da masarautarsu yaya za su yi su dawo da masarautarsu to shi ne sai suka yi amfani da shi ibn abdul wahab to ka ce sufaye kafirai ne sufaye yan bidiya ne ka fito da wannan da'awa to in ba da wannan da'awa ba ne ba zai yi mutane su ba mu goyon baya mu yaƙi usmaniyawa mu kwato da masarautar mu ba to shi ne ya aksasa da'awa duk abubuwan da sufaye suke a kai shirka ne kafirci ne bid'a ne ya samu matasa magoya baya daga bisani suka yaƙi usmaniyawa suka ɗan samu masarauta usmaniyawa suka zo suka ƙara yaƙansu suka kore su shi yasa daula usmaniya kala daula usmaniya suna yaƙi da alu saur har ko kashe uku akwai daula Saudiya na farko akwai daula Saudiya ta biyu akwai daula kuma Saudiya ta uku wannan ta yanzu ita ce ta uku to saboda haka suka yi azinin cewa idan muka samu nasara muka kafa wannan daula layin marunta yana hannunka kai da duniyarka layin sarauta kuma mu kuma mu za mu sarauta ta yadda za ka san da cewa ibn abdul wahab daular ba ta ba ce shan usman dan kodiyo da ya yi jihadi ya kafa daular musulunci waye amirul mu'mini za ka yi wa bai'a shi aka yi wa bai'a to me yasa ne ibn abdul wahab shi ya kafa daular me yasa bai zama amirul mu'minin an mishi bai'a bai'a bai'a ba aka za ka yi wa muhammad muhammad bin sa'ud wannan da yake na sannan kuma abu na biyunsa shi ne idan ibn abdul wahab jihadi ya yi arna ya kashe najas da hijab ba a rami a lokacin magaba saboda su arnawa kafirai manzo ne ya bar wasici akhrijul mushrikina min jaziratil arab a wata riwaya akhrijul yahuda wal nasara min jaziratil arab dai wannan wasiya zamanin sai na umar ya zartar da wannan wasiya ya kori duk wani arne duk wani kafiri duk wani yahudu da nasara a jaziratul arab daga bisani aka tsarkaka jaziratul arab da shirka da kafirci da komai da komai in kuwa haka ne shi din suwa ya yaka musulmai ne sai da zaka tabbatar da musulmai ne ka duba littafin littafin azurar sanniya wannan littafi ne na shi ibn abdul wahab wanda aka tara to wannan littafin azurar sanniya a ciki ne suka rubuta cewa ranar juma'a a garin dar'ayya garin da ra'iyyar nan shi ne garin da ya fito a najib da ya je mutane suna sallar juma'a da limami da ladani da mamun gaba ɗaya a garin jar'iyya mutane ibn abdulhaq suka kashe su mutum ɗaya ne ya tsira shi ma wansa suleiman bin abdulwahab ya ce shi ɗin kar a kashe shi a kamo shi saboda shi wancan Suleiman bin Abdul Wahab baya tare da shi a wannan ra'ayi to ka gaya mun ya zo a cikin sahihul Bukhari manzo in ya shigo gari zai yaki gari zai jira lokacin sallah in ya ji kiran sallah cikin lokutan sallah guda biyar ko ko daya ya ji ko na asuba ya ji kiran sallah ko na azhar ko na asar ko na magriba ko na isha in ya ji ɗayan su cikin biyar to sai ce wai garin ya wuce shi nan garin musulmi ne ba zai yaki garin ba wannan shi ne sunna wanda ya cikin sayyid bukhari ya cikin cikin sayyid muslim to yaya sallar ma ba sallar asuba ko azhar ko la'asar ko magruba ko isha ba sallar juma'a ake yi a zuwa kashe limamin da ya yi kurba a zuwa kashe ladani a kashe mamu gaba daya a ki kashe mutum ɗaya saboda shi ɗin ɗan uwan shi ne Sulman bin Abdulwahab wannan an yana na rubuce a cikin littafin Ibn Abdulwahab a durar sanniya har yau yana na rubuce wannan ne zai nuna wannan yana nuna cewa musulmai aka kashe daga misali kuma daular da aka kafa din ba daula ba ce ta musulunci masarauta ce ta alu sa'ud wanda aka ɓamɓaro ta ƙarƙashin daula usmaniya shi yasa suka ɗauki aniyar yaƙi da sufaye tun daga wancan lokacin zuwa yau domin haka ne ba za ka ji cewa sufaye yan bidi'a ba sai a harshen su ko kun ji a harshen wasu ba za ku ji cewa sufaye kafirai ko mushrikai bane sai a harshen su tun a lokacin da suka yi ɗau aniyar yaƙi da sufanci da dukiyarsu da tunaninsu da rubuce-rubucensu da kuma tafankarin ɗan ƙungiyoyi irin ƙungiyoyin da aka zo aka kakkafa a sassa daban-daban na duniya da sunaye daban-daban yadda nan aka kira izalatul bid'a wa iqamatu sunna in ka je wata kasa sai ka ji an tsari sunna in ka je wata sunaye daban-daban kuma manufar ɗaya ne shi ne kiyayya ga waliyai kin sufaye da mabiya tarikun sufaye to domin haka Suleiman bin Abdul Wahab Umar ibn Abdul Wahab ya wallafa littafin ya yi wa ɗan uwan shi Muhammad bin Abdul Wahab Saddi littafin mai suna الصوائق الإلهية في الرد على الوهابية yayi wa dan uwanci Muhammad bin Abdul Wahhab Rabbi sannan kuma yace shi shi Suleiman bin Abdul Wahhab din tun yana karami shi Muhammad bin Abdul Wahhab baban su wani bawo Allah ne waliyi sufi yake cewa wannan yaron ku mayar da hankali a kansa zai tada wata fitinan da ya tabi duniya gaba daya yana ta barin wasiya a kansa wannan yaron fa ku mayar da hankali a kansa yana ta faɗa har zamanin ya zo ya tada wannan fitina da aka kakkashe musulmai da yawa a wannan zamanin nashi domin idan bai ce su baye kafurai bane ɗan dare ka ɗan bidi'a ne kafurai bane to ba za a samu magoya baya waɗanda za su zo su yaƙi daula ta usmaniya a ɓanɓaro masarautar sa'ud ba wannan shi ne dalili to sannan a ƙarshe da ke lokaci yana ƙurewa zan gaya muku alaƙar ibn taymiya da ibn qayyim da sufanci saboda sautari in har wanda bai yarda da sufanci da tarikun sufaye ba ai ya yarda da ibn taymiya ai ya yarda da ibn qayyim ai ya yarda da imam zahabi ai ya yarda da ibn kathir ya yarda da ibn rajab wannan duk ya yarda da su me yasa ya yarda da su ibn taymiya ne da almajiransa da abokanansa duk ya yarda da su haka ne ya yarda da ibn abdul hadi wanda ya rubuta littafin al-aqud durriya in har ya yarda da waɗannan to su ne suka ba da shaida cewa ibn taymiya ibu mukayyim din dukkan su sufaye ne sannan kuma bayan shaidan su sai muka zo muka samu littattafan sufanci wanda han da hannun su su suka rubuta saboda haka bari mu fara da al-Imam Zahabi al-Imam Zahabi ga ni kasheni ne na Ibn Taymiyyah almajirin shi ne a wani bangare guda kuma abokin shi a cikin littafin almajirin zahabin almajirin ibn taymiya mai suna al-aqud durriya al-imam zahabi ya rubuta qasida ta rafa yabon ibn taymiya lokacin da ya rasu a cikin qasidar da baituka mai yawa a ciki yake cewa wajuduhu al-hatimi mustahirun وزهده القادري في الطبع الحقيقة يتشي ابن تيمية أوجن كوتا بحاتي نيني wani ne da ya shahara da kyauta hati ana ce shi hati mufa'i sannan ya ce wajen zuhudu kun riga ya kusan da cewa zuhudu layi ne na sufanci wajen zuhudu kuma ya ce bakadire ne shi ma'ana shi mabiyin tarikar kafiriya ne waye faɗi wannan imamu zahabi menene matsayin imamu zahabi wajen ibn taymiya abokin ibn taymiya ne kuma almajiri ibn taymiya ne sannan a wanne littafi aka ga wannan an ga wannan a cikin littafin almajirin ibn taymiya al-uqudu durriya shine ibn abdul hadi to a yau imam zahabi zai ce ibn taymiya ba kadire ne akwai wanda ya isa ya zo ya ce shi ba ba kadire bane a 2014 a 2014 ko 2013 wani ya fito da ce ba ba kadire bane imam zahabi ya fada haka na ibn abdul hadi ya kawo cikin wannan littafin da ya haris al-qud durriya a ciki yake cewa ibnu taymiya shaykhu tariqati wal haqiqati arifun warisa al imamata wal ulum tahaqqiqi ya kira ibnu taymiya shaykhu tariqati ya kira ibnu taymiya shaykhu al haqiqati ya kira ibnu taymiya arifi ko ya riga ya san da cewa wannan mustalahat ne na na sufaye sannan bai tsaya a haka ba bai tsaya a haka ba ibn taymiya sai da ya wallafa littattafai na sufanci da dama na farko ya wallafa kitabul ubudiyya wanda da zai muka ambata wannan littafi ne na sufanci na biyu ya wallafa risalatul fuqara wa sufiyya wannan littafi ne na sufanci mai bayani akan bambancin fakru da tasawuf sannan ya wallafa kitabul istiqama istiqama منزلة من منازل التصوف كما يدوش في منازل السائرين يدوش في شرح مدارج السالكين sannan kuma a majmu'ul fatawa na ibnu taymiya mujalladi na goma sha ɗaya a bugun saudiya mujalladi na goma sha ɗaya fatawoyi ne akan tafawo amma sai suka ɓoye shi da sunan sulu fatawa sulu duk mutumin da ya san fannonin ilimin tafawo ya san da cewa asuluk layi ne na kusanci asuluk layi ne na kusanci shi yasa ibnu qayyim ya kira littafin da ya wallafa na kusanci madarijus salihin madarijus salihin to saboda haka mujalladi na goma sha ɗayan nan ba abin da ya bari a tasawuf menene tasawuf asalinsa daga safari asalinsa daga fasuwa ne asalinsa daga kaza ne duk sai da yayi bayani kuma ya taɓo bayani akan manya-manyan sufa irin su abu yazid al-gufari irin su junaid bin muhammad bin junaid da ire-iren su ya taɓo bayani akan cikin wannan littafi sannan ya wallafa littafi risalatu ilmi al-batin risalatu ilmi al-batin ilmul batin din su a yau waɗanda suke cewa mabiyan ibnu taymiya ne a gunsu duk wanda yace akwai ilmul batin ma kafiri ne a wurin su babu wani ilimi na batin to sai gashi muka samu shi ibnu taymiya ya wallafa littafi mai suna risalatu ilmul batin ya tabbatar da akwai ilmul batin ya bayani kuma hanyoyinsa da yadda suke kasancewa dalla-dalla littattafai guda biyar ba haka nan ya wallafa wata risala akan risa'ar risalatul kushairiyya a risalatul kushairiyya littafi ne na kusanci wanda abu qasim al-kushairi ya wallafa to shi kuma ya wallafa littafi ne bayanin mas'alolin ar-risalatul kushairiyya wannan duk littattafai ne na kusanci waye wallafa su ibnu taymiya shine ya wallafa su gaba daya sannan kuma ibn qayyim jawziya shi kan yawancin ne ta farka ma kan tsotsar shi ya wallafa musamman madarij salihina wanda aka buga yi mujalladi biyu a taqid ridwan jami ridwan aka buga kuma mujalladi uku a taqid hamid fakki waɗannan bugun sa guda biyu shahararru ne sanannu ana sayar da su a kasuwa littafin madarij salihina albani yana kiran shi da suna madarijul halikina sai wani ya tambaye shi ya ce a yaya ibnu kayyim almajirin ibnu taymiya wanda muka yadda malamin sunna ne shi ya wallafa madarijul salikina kai kuma za ka kira littafin da suna madarijul halikina sai shi a ni ban kira shi da suna madarijul halikina ba ibn kai ya kawo wasu abubuwa sabanin sunna sabanin musulunci a cikin wannan littafi shi yasa mun ba mu yarda da wannan littafi ba to tsakani da Allah ta yaya ibn qayyim zai kawo abubuwa sabanin sunna sabanin musulunci a cikin madarij salihina sannan kuma ya zama to malamin sunna a fito mana a ce kawai shi ibn qayyim dinnan sufi ne dan ɗarika ne sun bid'a ne kafiri ne da za ka gaya sauran sufaye kuma littafin madarisu salifi na fallasa ne babba saboda duk abubuwan da ake kwakurowa ce wai jawahirul ma'ani a ce kaza kaza an ce kaza ba to a cikin madarisu saliki na akwai abubuwan da a sauran littattafan sufaye ma ba za ka taɓa samu ba daga cikin abubuwa masu kunne kai masu kulle kwakwalwar da ba za a iya fahimta su ba saboda cikin madarijin saliki ne ne shi ibn qayyim jawziya a babi na firasa ya tabbatarwa ibn taymiya shafahat sannan kuma a ciki ne ya zo ya tabbatar da abin da ake cewa alfana kai ya tabbatar da abin da ake cewa alwahidiyya da al'ahadiyya wanda waɗannan abubuwa su ne abubuwa fana'u alwahidiyya al'ahadiyya su ne suke kunnewa waɗanda ba su fahimci tufanci ba kai to duk shi sai da ya tabbatar da su a ciki yace ibnu taymiya ya san gaibi yace gaibu gaibu gaibun da ibnu taymiya ya gaya ni zai iya wallafa littafin mujallabi babba a kai ba ma gaibi ɗaya ko biyu ko uku bane a ciki ne ya zo ya ce ibnu taymiya ya ga lauhul mahfuz yace kataba Allah zalika fil lawhil mahfuz a ciki ne yace ibn taymiya yace insha Allah ta haqiqan la ta'alika alhali insha Allah na qur'ani ta'aliku ne shi kuma nashi yace ta haqiqi ne ba ta'aliki bane waɗannan abubuwa inda cikin jawahirul ma'ani aka gansu to da za a tara duro bayan duro duro ɗari tukuna a hausa ma a zo a yada amma a cikin madarijin salikin ne ya fito sai aka yi aka aka yi shiru aka zo aka zauna lafiya to saboda haka littafin madarijin salikin da ɓoye shi ake yi saboda ni na zauna a saudi shekara kudu to ban ga littafin madarijin salikin ba ko ban ji wani malami yana ambatar sunan lissafin ba sai shekara na ƙarshe a laburari ina bincike na ga lissafin magana lissafi bugu na hamidul fuqi na ɗauka yana karantawa a sai na ce to menene a cikin wannan littafi wanda na sufanci wanda babu cikin wannan littafi kai da na binciki tarihin asalin littafin ma littafin wani ne ake ce mishi manazil sa'iri abu ismail harawi shi ya wallafa munafiki sai ya ce to wannan abu ismail harawi saboda sufanci shi yayi zirki har wasu suna nasasa shi zuwa gun masu cin masu wahadatul wujudi suna nasasa shi zuwa wannan littafin shi kuma manazil sa'iri na malaman sufai ma da yawa suna karanta wasu wurare ba sa ganewa yana kulle musu kai sufi ne na duniya babba to wannan littafin da wannan sufi ne wallafa shi ne ibn qayyim jawziya ya dauko yayin littafin sharh Allah yayin littafin sharh to saboda haka wannan littafin ma kada ne ibn qayyim jawziya ya wadatar amma ya wallafa littafin tarikhul hijratayn a cikin tarikhul hijratayn ne ya kawo wani abin da inda cikin kitabur rimahu ne na shar Umar Koti ko Jawahir Ma'ani aka kawo abin to da tijaniya sun shiga uku cikin tarikul hijira sai ne ya kawo maganar Sheikh Abdul Qadir Jilani wanda yake cewa kullun waqafa ala bab al-qabr illa ana fanaz'at al-qabr bil-qabr kowa in yazo batun kaddara sai ya tsaya sai ni Sheikh Abdul Qadir yake na ja da kaddara ya wannan magana zahirin da yake yaya kuma inda wannan magana a cikin jawahir ma'ani ne ko kitabun rimani ne ko wani littafi ne shi ibrahim iyas ko wani littafi shi ibrima ne aka ga wannan littafi yaya a tariqul hijratain ne na ibnu qayyim jawziyya ya kawo kuma yana kawowa sai yace la ta'jal bil inkar kar ka yi gaggawa ka yi inkari wannan maganar da shi afirka da shi na rifa ka tsaya zan maka bayani ka tsaya zan maka bayani sai ya ce in kana ga da za ka iya warware wannan magana ba ba za ka iya ba wa shi usman da shi afirka da jelani uzuri a wannan magana ba ce ka tuna maganar da umaru shab abunan maganar da amirul mu'minin umar bin khattab ya fara yace umar bin khattab aka ce shi wannan garin akwai wa bayi aiki shi to mu koma kar mu shiga garin sai aka ce masa asiraran min qadarin lahi ya bin khata yace na'am firaran min qadarin lahi ila qadarin lahi yace to abinda Umar bin Khattab ya fara a can to Sheikh Abdul Qadir Jilani shi ma anan haka yake ya gyara magana كتيب مسيبية كما أول لساس سيكي شيوا ما كي نطق على اللسان المحمدية wannan maganar da Sheikh Abdulkadir Jilani ya faɗa ma ya ari harshen ma'aiki ne ya faɗi wannan kalma ya sha. Ina gon su ne fa mai faɗan wannan kalma mushriki ne kafiri ne. Saboda haka madarijus sadiqin tariqul hijratayn kaje ka duba kitabun ruhi kuma ibn qayyim jawziya ya wallafa akan haqa'iq ne wani fanni ne na tufanci haqa'iq akan wannan ya yi magana akan ruhi da abubuwa waɗanda suke da yawa wanda hankali baya iya dauka haka littafin shihadil arwah haka littafin shi uddatu sabirina haka shi littafin sa ko littattafan sa ibn qayyim yawanci suna da alaka da tufanci a ƙarshe man taƙaita muku ibn rajab almajiri ibn qayyim ya karbi tarikar kadiriyya a wajen ibn qayyim jawziya ibn qayyim jawziya ya karbi tarikar kadiriyya a wajen ibn taymiya ibn taymiya ya karbi tarikar kadiriyya a wajen shek abu umar shi ne dan uwan ibn kudama shi kuma shek abu umar ya karbi tarikar kajiriya a gun ibn kudama ibn kudama in ji imamu zahabi cikin siyar alamun nubala ya je gun shek abdulkadir jelani kwanansa hamsin yana tare da shi shek abdulkadir jelani yadda wannan shine salsalar sanadin sanadin ibn taymiya da ibn qayyim a tarikar kadiriyya sannan kuma wannan malamin hadis al-hafiz bin hajar bi lisan fatul bari ya faɗi sanadin shi na tarikar kadiriyya sanadin ya biyo ta kan ibn taymiya ne an abi umar an ibn qudama an shaykh abdul qadir jilani wannan fashi ne wanda ake kace nace kace nace a kansa saboda haka matsalar malaman duniya da ibn taymiya da ibn qayyim ba matsalar tasawuf bane ko matsalar cikufu su ba su da matsala bangaren cikufu ko ba matsala bangaren tasawuf bangaren tasawuf malaman duniya ka sun san da cewa sun sufaye mabiya ɗarikar kadiriya kamar yadda muka tabbatar a baya ba sa jayayya ba sa shakku akan wannan bangaren furu'a mazhaba kuma duk malaman duniya sun san da cewa su mabiyan mazhabar hanbaliya ne rigiman da ake wa ibu ake akan ake da ibu mutayya da ibu kai akan aqida ta mujassima ne aqida ta mayar da Allah tamkar gangan jiki da iyakance mishi wuri wannan aqida a kansa ne malaman duniya suka yi ta rigima da su amma bangaren teku su hanabila ne hanbaliyawa ne su bangaren tasawuf su kajirawa ne ba a mutu da su a wannan bangare amma bangaren imani bangaren aqida shine suke kan aqida ta mujassima ta tajjimi to saboda haka a dole ne a fito a bayyana wa yara matasa waɗanda ake yaudarar su ake cutar su wanda ake nuna muku cewa harka tsarika ta kadiriya ko tsarika ta shijaniya ko sunusiya wasu abubuwa ne sabbi ba su da tushe a musulunci to idan sabbin abubuwa ne ko kuma ba su da tushe to su san inda za su sa wannan sanadi ga shi ibnu taymiya yayi kadiriya ibnu qayyim kuma yayi kadiriya ga kuma sanadin su kuma wanda yayi waɗanda suka yi itirafin su ɗan ɗarika ne ɗin to ku na wannan zamanin a 2013 ko 2014 ba ku isa ku kawar da magana ba saboda ba ku da madogara a kan ibn taymiya ko ibn qayyim din sai su din ne madogara ku to da zaran kuka ce ku su ba yan dare ka bai ba su ba ya bane almajiransa da suka yi zamanin tare da suka ce yan dare ka ne shehu tariqati wal haqiqati arifun san tariqa ne ma ai ku ba ne to magana ba mai hankali zai dauka ni da almajirin malami ne nace malamin dan kadiriya ne kai kuma tsakaninka da malamin shekara ɗari bakwai sai ta ce san ba kaji dan ba kajiriya ba ba magana ba za a ɗauka wannan shi ne batun fa kace yace illa iyaka ba sa karatu ba sa bincike waɗanda suke karatu suke bincike kuma in sun ga irin wayannan abubuwa sai su rike ba su gaya wa almajiran su sai su rike magana kuma sai ya ji gare kawai ya wuce to saboda wannan ma ba mu yi magana akan jihudin sufaye wajen wallafa littattafai ba babu wani littafin da za ka ɗauko ka nuna a duniya wanda ba su fi bane wanda ba babu shi in akwai kuma rif abin nan ne rasa'il ne project ne na digiri da ko na master ko na na professor sai da irin wannan amma littafin da aka nuna wa duniya duniya ta yarda littafi ne ana amfani da littafi shekara ɗaruruka sama da duk wannan littafi sufaye ne suka wallafa don haka kullum nake ce musu su dinga karanta tarihi su san malamai gabanin su karanta littattafan misali za ka zo ka ga an zo an sa riyadu salihin ana karantawa waye wanda fa imamu nawawi imamu nawawi ko ba shafi ne ne ba wani kare ka shafi'iyya suna cewa dan darika kafiri ne mushriki ne dan bid'a ne an sa littafin nan darika a riyadu salihin ana karantawa saboda an zarjayi an zo an ɗauko bulugul marami bulugul marami littafin alfasu bin hajar ɗazun nan muka ambata cewa sanadin shi na tarikar kadiriya an tarik wannan ibnu taymiya ne shi bakadire ne amma an sa bulugul maram ana karanta littafin bakadire sannan kuma ana cewa bakadire dan bid'a ne ko kuma kafiri ne da abin da ya kama da wannan saboda haka hatta imamu zahabi a cikin tarihul islam sai da ya saka abin da ake cewa khirqatu sufiya khirqatu sufiya a wancan zamanin kamar wannan zamanin ne ka je gun malami ka karbi dariƙar tijaniya ko kadiriya to shine in kana so ka dawo layin sufanci sai ka je gun wani sufi babba wanda yake da sanadi sai ya sa maka firka ta sufiya a ranar ka shiga sahun sufaye shi imamu zahabi da dazu muka ambata wanda ya tabbatar ibnu taymiya ba kadire ne shi ya ce ya saka firka sufiya cikin littafin shi tarihin islam imamu zahabi ce to saboda haka ibnu kathir fa ka je ka karanta tarjama al-imam junayd al-junayd bin muhammad bin junayd cikin al-bidaya wa nihaya ka ga menene tarjamar ibnu kathir akan wannan sufi babba ka je ka karanta ka ga irin bayanin da yayi akan sa to saboda haka su suyuti imam suyuti wanda ya wallafa da tafsir kusan 600 suyuti wannan shi ba shazure ne har ya wallafa littafi akan tarika shaziliya ne suna abunan ta'ayidul ta'ayidul haqiqatil علية وتشييد الطريقة الشاذلية wannan littafin ne tarikar shaziliya wanda suyuɗi ne ya wallafa da hannun shi haka ka je ka duba su ibn sala eh su al-khatib al-baghdadi su al-imam hakim wanda ya rubuta al-mustadrik al-sahihaini su al-imam al-baihaqi wanda muka fada haka malaman hadisin na su imamu bukhari su imamu muslim da muke ta kawo duk waɗannan gaba ɗayan su sun saye ne amma a yau saboda rashin sanin tarihi saboda rashin karatu babu wanda aka raina a kushe shi a zage shi sai sufi wanda shi ne ya yaɗa musulunci a duniya shi ya yi da'awa ya yaɗa musulunci shi ya kafa daurori shi ya wallafa littattafai duk abin da aka sani a tarihin musulunci tarihi ne shi ya yi abu shi kawai aka raina to saboda haka ya wannan yanayin da ake ciki zan taɓe ta haka tarihi ne mai yawa wanda ba zai yi a ce mun yi shi gaba ɗaya ba subhanaka allahumma wa bihamdika aka wallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
alhamdulillah na san ne yan uwa sun yi irin abubuwan da malam ya amma